الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana ranar lahadi ce wadda ta daidai da sha tara ga watan rabi'un al'ayyal hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara dubu ɗaya da hudu da talatin wadda ta daidai da sha biyar ga watan march shekara ta dubu biyu da tara wannan shi ne kasar na goma sha biyu daga cikin jerin giyar karatun littafin nailul autar min asrari muntakal akhbar na Sheikh al-Imam al-Allama Muhammad ibn Ali al-Shawkani Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi idan jama'a musulmi su manta ba muna karatun hadisin farko da sharhin shi mun karanta wannan hadisi mun fassara shi mun fara shiga sharhin shi inda malam ya fara da bayanin malaman da suka rawaito hadisin da kuma cece kuce da aka yi akan shi duk ya bada amsa sannan ya fara ɗibo wasu hanyoyi na hadisin to a cikin wata hanya ne sai muka samu wata magana wadda al'imam al-hafiz ibn hajar al-asqalani ya yi wadda yata a cikin littafin shi kitabu tamiz wanda aka fi sani da at-talkhis al-habir wannan magana sai ya yi ta amma magana ce ratayayya wato dai yana ɗibo hadisan da za su mara wannan ƙarfi aka kawo hadisin jabiru ɗan abdullahi da ya kawo hadisin jabir dan abdullahi sai ce wa isnadu hasan laysa fihi illa ma yukhsha min at-tadlis yace isnadin wannan hadisi kyakkyawa ne ba shi da wata matsala sai dai kawai abin da ake tsoro na tadlisancin iyakar magana kenan sai shi malam shaukani sai marmaza ya ce wa zalika abin da ya kawo wannan tsoron li'anna fi isnadi ibn jurayjin akwai ibn jurayjin a cikin isnadin wa abu zubair da kuma abu zubair wa huma mudallisani su biyun kuma dukkan su mudallisai ne ma'anar abin da ake cewa idan sun yi haddasana haddasana to hadisi ya tabbata hasan idan kuwa sun ce an an to isnadin hadisi ya tabbata da'ifi don haka ba za a karfafi riwayar abu huraira da riwayar jabir ba kenan to a jiya na ce da yake tattaunawa muke yadda muke so ainihin mu fahimta ba tare da bata lokaci ba bari ba ku amsa tukuna sannan mu yi kokarin ko kuma ku gaya aka yi amsa ta zama haka kamar yadda malamin mathematics zai kawo amsa sai ce to ko kuma ku yi finding ya aka kai ga haka wato isnadin hadisin jabir guda biyu ne hadisin jabir yana da isnadoji guda biyu akwai isnadi daya shine malam ibn hajar yake magana akai wannan ya tabbata akwai mudallisai a ciki kuma sun yi halin nasu sun yi an'ana da haka wannan isnadi babu shakka ya mutu to amma akwai kuma wani isnadin ga wannan hadisin na jabir wanda shi kuma hasanin ne ko kuma ma sahihi don haka amsar ita ce hadisin jabir ya inganta amma ta hanya daya daga cikin hanyoyin shi guda biyu amma hanyar da ibn hajar ya zarga to ta tabbata ba hasan bace kamar da ya ishara rabin magana shi kuma ya rusa shi a nan gaba na waɗannan littattafan ne waɗanda malam ya yi magana a kai na farko ga sunan dara kutuni na al'imam al-hafiz ainihin wato ali ibn umar ad-dara kutuni wannan shi ne sunan na dara kutuni mujalladi biyu ne ga shi nan to a mujalladin farko a nan ne waɗannan hadisan suke sannan nan kuma al-mu'jam al-kabir ne wanda aka fi sani da mu'jam al-kabir na al-imam at-tabarani asalin wannan littafin mujalladi 40 ne sai dai an dinkule shi ne an harhaɗa wasu mujalladai ya zama guda 20 shine ainihin al-mu'jam al-kabir na al-imam at-tabarani sai kuma littafin ainihin ibn hibban sahih na ibn hibban shi kuma gashi idan mujalladi 27 ne na da manta abin nan amma da wannan da muka dauko mujalladi na hudu ne shine wannan matsalar take ciki sannan sai al-mustadrak na al-imam al-hakim shi ko mujalladi hudu ne kashi na yayin bugun darul ma'arifa a cikin mujalladin farko muka zo da shi waɗannan su ne suka rawaito jimillar waɗannan hadisai a wannan hadisin na Jabir da hanyoyin shi guda biyu amma akwai ƙarin littattafai guda biyu waɗanda ban da su ba saboda na ga babu bukata su ne musnadul imam ahmad da kuma sunan na ibnu majah domin isnadodin yadda suke a cikin waɗannan da san keke da keke haka suke anan da haka yanzu zan bude mana littafin mu'jamul kabir na al-imam tabarani mai karanta mana idan na karanta mana sai ainihin ku ji gashi a cikin mujalladi na biyu na wannan ainihin wato littafi na tabarani a shafi na ɗari ɗaya da tamanin da shida zuwa ɗari ɗaya da tamanin da bakwai wanda hadisi na dubu ɗaya da ɗari bakwai da hamsin da tara al-imam tabarani ya ce haddasa muhammad bin ali ibn shu'aib as-simsar حدثنا الحسين بن بشر حدثنا المعافى بن عمران عن ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال في البحر هو الطهور ماؤه الحلال ميتته kun ji yadda ainihin yake a cikin littafin tabarani don haka gashi nan mun rubuta shi allo insha Allah ta'ala bari mu karanta shi don ku gan shi gashi al-imam al-tabarani yace haddathana muhammad ibn ali muhammad dan ali ibn shu'aib dan shu'aib al-ansar dillali shi ya ba mu wannan hadisi shi ne yace haddathana al-husayn ibn bishr qala husayn dan bishr ya ba mu hadisin da shi ko yace haddathana mu'afa ibn imran mu'afa dan imran shi ya ba mu wannan hadisi wanda ya rawaito shi عن ابن جريج بدا ابن جريج ابن جريج yana ɗaya daga cikin mudallisai ɗin in har yace an to isnadi ya mutu in yace haddathana to isnadi zai iya zama ma sahihi domin bai da wata matsala an ba tablisancin ba to kun ga an kuka ga karara ibn jurayj sai yace an abu zubair daga abu zubair to shine in ka dai sai ka ce qad an anahu ya ya an anashi ya faɗin shi da an dan haka matsala ta faru sai malamin shi wanda shi ma dan uwan ɗayan ne shi ma mudallisi ne in yace an to matsala ta faru shi ma kuma gashi abu zubair yace an jabir daga jabir to wannan matsala ita ce ibnu hajar yake ishara akan cewa isnadin zai iya zama hasanu sai dai tsoron da ake yi mudallisai guda biyu suna ciki to sai bar magana bai faɗa mana to mudallisan nan sun yi halinki ko ba su halinki ba to shi ne muka je muka tuntuko daga asalin ga shi kaga sun yi halin nasu to tunda sun yi halin nasu to yanzu wannan isnadin in ka tashi sai ka ce isnadin da isi ne sai ka ce لأن ابن جريج وشيخه أبا الزبير قد عنعناه سيدين جدا سسني عن أنا وهما مدلسان وهكذا ولن إسنادين كركة حديثه كركة إسنادين ya zama da inci me ce illar da ke cikin suka ce ga illolin guda biyu an amar abdulmalik ibn zurajin da kuma ainihin an amar abu zurair da tsoro daga jabir wannan ita ce matsalar yanzu mun gano matsalar da kanmu don haka isnadin da alhakim ibn hajar ya ce hasanin to ba hasan ba ne kawai da inci ne domin ya hassana shi ne da sharaɗin in ba an ana inda an ana fa wannan ainihin kyau din ya ƙare ba kyau ba kyau don haka yake huwa tahuru ma'uhu alhalalu mai tafihi to ga shi nan to na ɗaya kenan na biyu isnadin wanda yake yayi kama da wannan ga mustadrak na al-imam al-hakim annai saburi dan shi kuma a cikin mujallabi na farko ne a lamba hadisi na ɗari biyar da sha biyar bar ku ji abin da shi da kanshi ya faɗi shi hakim cewa wa amma hadithu jabir فحدثناه عبد الباقي بن نافع بن نافع الحافظ قال حدثنا محمد بن علي بن شعيب حدثنا الحسن بن بشر حدثنا المعافى بن عمران عن ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته da haka in ka fahimci isnadin nan na ainihin hakim iri ɗaya ne da wannan sai dai kuma akwai wata matsala ban sani da kun lura da ita matsalar ita ce a nan malamin imam tabarani waye malamin shi al-husayn ibn bishr a nan sunan wannan al-Husayn ibn Bishr da ya tashi sai ya koma al-Hasan ibn Bishr to kaga kuma wata matsala da ta faru al-husayn ibn bishirin a nan kuma sai zama al-hassan ibn bishirin to yanzu wannan matsalar ita ma ba a sake cin bashin yaya ake binciko irin wannan rikicin kuma domin mutum guda ne tabarani ya kira shi da al-hassan hakim al-husayn al-hakim ya kira shi da al-hassan za mu tattauna wannan mai sauƙi ce za mu iya tattace ta a yau insha Allah ta'ala amma dai abin da muke so ka gano nafsul isnad da nafsul an'ana ita ce anan yawwa sai mu sake komawa littafin ibn ibban shi kuma gashi sai ka sake komawa gashi a cikin mujalladin shi na hudu lamba hadisi ta dubu ɗaya da ɗari biyu da arba'in da hudu ta shafi na hamsin da ɗaya bari ku ji abin da yake ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذه السنة تفرد بها سعيد بن سلمة أنبتن حديث التي يجرج مجمر وند يكي وي wannan sunna hadisin abu hurara kenan wai sa'idu dan salama ne kadai ya rawaito shi ba mun tattauna wannan rikicin ba yace bari mu ambaci wata hanyar da za ta ji ba sa'idu dan salama bane kadai shi kuma sai ce akhbarana muhammad ibn abdurrahman as-sali قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا ابو القاسم ابن ابي الزناد قال اخبرني اسحاق بن حازم عن ابن مقسم يعني عبيد الله عن جابر ان النبي صلى الله عليه واله وسلم سئل عن ماء البحر فقال هو طهور ماؤه الحل ميتته wannan shi ne isnadin da nake muku ishara a ɗazin wannan isnadin wani ba wannan ba to wannan isnadin sahihi ne ko kuma ma hasan dan haka shi kanshi malamin da ya takhriji ga shi a ƙasa sai yake cewa isnaduhu hasanun isnadun shi mai kyau ne wa huwa fil musnad yana nan a cikin musnad al-imam Ahmad Abu Jallad na uku shafi na 373 wa min tariqi Ahmad ta hanyar imam Ahmad akhrajahu ibn Majah ibn Majah ya fitar da shi a lamba ta 388 في الطهارة أتكلم باب الطهارة أي كتاب الطهارة باب الوضوء بماء البحر babin da ke magana alwala da ruwan teku wa dara kutumi dara kutumi kuma ya fitar da wannan hadisin da irin wannan hanyar amma a mujallabi na ɗaya shafi na talatin da hudu ya sahaha ibnu ubaina ibnu ubaina ya inganta shi a lamba ta ɗari da goma sha biyu wal hakim hakim ma ya rawaito wannan hadisi ya inganta shi a mujallabi na ɗaya shafi na ɗari hudu da uku wannan hanyar fa hakim ya rawaito hanyoyin biyu kenan ya rawaito hanyar da take da matsala da wadda ba ta da matsala ko kun fahimta yanzu nan ne mun rubuta hanyar da take da matsala ne hanyar da ba ta da matsala ita ce nan kaji riwayar ibnu muqsim ubaydullah daga jabir dan haka ba riwaya abu jubairi da ce ma gaba daya babu abu jubairi a ciki babu ainihin wato ibnu jubairi innama ɗaya daga cikin masu riwaya ne ake tantama a kan shin samun babu ne ko ko khasifin babu ne balle a ce hadisin hasan ne ko kuwa wato isnadin hasanin ne ko kuwa sahihi ne amma hadisi kam sahihi ne babu shakka domin za ka haɗu hanyoyin ya haddasa abu hurera wanda ita kaɗai sahihi ya ce to balle an samu wata hanya kuma hasan ka ga kasu za ka iya gama ka ce hasanin sahihi wato hadisi yana da hanya biyu ɗaya hasan ita ce ta jabir wannan kwaya ɗaya da take da rai ba wannan ba ɗaya kuma fa sahihiya ita ce ta abu hurera to kun ji wannan kenan to sannan in ka sake komawa littafin al-imam dara qutb da shi shi kuma ainihin wato hadisi na 66 bari ku ji al-imam dara qutb yace haddathana abdul baqi ibn nafi ku duba yayin da ba wannan isnadin ne ake muka rubuta ba isnadin da muka gama karantawa yanzu a cikin mustarrak na al-imam al-hakim ko wanda hakim yake cewa ne yake cewa haddathana abdul baqi ibn ibn nafi'in al-hafiz ko shi ma wannan malamin bai haƙi ɗan dara kuta ne sai ce haddathana abdul baqi ibn qani'in ina son ku gane yadda kana kokarin yarwar wata matsala kuka ji wata tsafa yanzu nan kun ji an ce ibn nafi'in nan an ce ibn qani'in ko فكرة حدثنا محمد بن علي بن شعيب حدثنا الحسن بن بكر kaga yanzu a nan wannan ta dace da riwayarwa ta dace da riwayar hakim ai kabarani ya sai ne yake hakim ne yake to nan dara kudurin shi ma yake hasan حدثنا المعافى ابن عمران عن ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه الحلال ميتته don haka yanzu in kun lura kenan mun karanci abin da yake nan da abin da yake nan da wanda yake nan da wanda yake nan yanzu mun samu isnadoji guda biyu isnadin farko shi ne wannan wanda muka tabbatar da ba'i sauke shi saboda ne saboda ga shi karara ibnu juraydin ya yi an ana abu zubar kuma daga jabir ya yi an ana shi kenan magana ta kare don karin fa'ida in ɗan yi sauri in ɗan yi mana wani ƙofafi abu zubar idan ya an ana daga jabir to hadisin ya zama da shi sai dai idan ɗalibin shi a nan lais ibn sa'ad ne lais ibn sa'ad ne idan ya ce an jabir mai an abu zubair ko ya ce حدثنا أبو الزبير ها حدثنا أبو الزبير حدثنا أبو الزبير عن جابر وفي شيء أبو الزبير في ليش محمد ابن تدرس أبو الزبير القرشي المكي بقول كده من مكة أما أنا بطبيعة سوى دم موجودين sai je ya karɓo hadisi a wurin wanda ɗan ajinsu ne mai rauni wanda shi ya karɓo daga malaminsu in shi abu zubar ya karɓo daga gare sai jefa sunan ɗalibin sai haɗa kai shi da malamin amma sai ce an to ɗaliban su da ke karatu wurin shi sun sauna da wannan matsala to wannan lais ibnu sa'ad abokin maliku ne kuma ƙarinin maliku ne da ya je makka wurin wannan ya karatu ya tashi zai tafi har ya tattara ina shi ina shi sun zo kofar gida za a yi sallama irin to Allah ya sa albarka kaza kaza malami zai sallama dalibi zai dalibi ya zai sallama malami zai abin nan sai ce mishi Allah gafarta malam dukkan hadisan da ka karantar da ni tsawon zamana a wurinka waɗanda kake daga jabir kunnan ka ya ji daga bakin jabir sai ce a'a sai shi mai sai zaro littafin sai ce malam ga alƙalami kai mini makin duk hadisan da ka ji daga jabir yi min alama wanda ka tabbatar kunnen ka ya ji daga bakin shi domin alama da shi laifi ya tsuguna nan ya kwafe asalin waɗanda malamin shaidar kunnen shi ya ji daga bakin malamin shi jabir sai shi laifi sai miƙa wa malamin nashi asalin wancan littafin wanda ya zama a hargitse ya sauke wannan da malamin ya tabbatar mishi to a ƙarƙashin wannan sai malaman suka ce to dukkan ruwayar da ka ji nan dan sa'ad ya ce abu zubair ya ce an jabirin to wannan an ana ba komai saboda shi ya tsaya ya aikin takewa wanda sauran ɗaliban gaba ɗaya suka karɓo da wanda malam ya ce da ya ji da wanda bai ce da ya ji ba kuma bai tantance musu ba idan haka daga cikin mafi munin ɗaliban shi kuma shine wanda ya gaje shi shine ibnu jurayj to in irin wannan barkin ya haɗu a wurin ibn buraidin ya ce an abu zubair abu zubair ya ce an jabir sai malamai su ce subhanallah isnadi ya mutu domin riwayar mudallisi daga mudallisi sannan kada an anabiha dukkan su sun ce an an sai a jikar in kun fahimci wannan jama'a wannan hadisin na jabir wanda ake magana zuwa kahuru ma'uhu الحل ميتته رواية جابر باتا باتا باب شكا أكن تبتن أما نتوكي مسألة إذا سنة دوتا هيا ودا بتتبتا با ولا هي ودا بتتبتا با إذا أكي سوك جانا سيا إذا بتتبتا با tun da ba ta tabbata ba to in ka tashi wajen tahriji sai ka yi takatsantsan waye da waye suka fitar da hanyar da ba ta tabbata ba shine al-imam ad-darqutni da al'imamar tabarani waɗannan su ne suka fitar sannan cewa sai hakim shi hakim ya fitar da wannan lalacewar hanyar to hanyar jabir yadda take da kyau fa imam ahmad ya fitar da ita ibn hibban ya fitar da ita sannan shi kansa hakim din ya fitar da ita don haka abin da nake so ku sake buɗe littafin a tsanaki mu koma baya kaɗan ɗan ce yayi adon tafiya in da wurin ina son ku dubo inda ya asalin wannan magana ne inda ya ce wasil babu an jabirin wasil babu an jabirin inda ahmada a shaji na ɗari da arba'in da tara wasil babu an jabirin inda ahmada وابن ماجه وابن حبان والدار قطني والحاكم بنحو حديث ابي هريره to kun ga wannan hanyar da ya isara ingantacciya ce ita ce mai kyau din amma sai ya ce walahu ay wal hadithu jabir hadithun wal jabir yana da tariqun ukhra wata hanyar daban anhu daga jabir inda tabarani fil kabir yadda tabarani ya yi a cikin al kabir yadda raqatani da daraqatani wal hakim da hakim قال الحافظ في حافظ مدنا أكن إذا يمنع هي التدوي يتوي وإسناده حسن إسناد والنهير من كيف ليس فيه إلا ما يخشى من من التبليغ ba abin da ake tsoro sai dai tablisancin da ke cikinta in ta haƙe ce wa zalika li anna fi isnadihi ibn burayj wa abu zubair wa huma mudallisani to yanzu kaga in dai kun fahimci waɗannan bayanan nawa da kyau ko kun samu amsa wannan rikicin gaba daya shine hanyar farko da ya fara kawowa wadda Ahmad da Ibn Majah da Ibn Hibban da Dara Qutni da Hakim suka yi ta yadda yake bin hayi hadisi Abu Hurairah da yake ce ta tabbata sahih ya ko hasan amma hanya ta biyu yadda ita ce da man haji yake cewa ita ma za ta iya zama hasan da gargadan inda tablisanci inda tablisanci fa to shi kenan to ya tabbata da tablisanci don haka to yanzu da rufe da ake aikin idan ka je yanzu za ka yi final tahrim game da hadisin al-ma'a ko tahuru ma'uhu suka ce wannan hadisin abu hurairah ya rawaito shi da ainihin jabir in ya so a wajen magana jabir sai ka ce sai dai jabir akwai hanyoyi biyu zuwa gare shi daya akwai tablisanci ciki daya kuma babu da haka yanzu wannan hadisi za ka iya fitar da shi a cikin musnad na sahabbai biyu a cikin musnad din abu huraira da kuma cikin musnad din jabir don ya tabbata to ana wata sai da wata muna cikin kokarin gano warware wata matsala sai da wata matsala ta faru matsalolin kuma guda biyu matsalar farko ita ce ne a cikin isnadin tabarani sai muka ga malamin malamin tabarani sunan shi al-husayn ibn bishr a daidai wannan yini da ainihin dara kutumar ya shi kuma sai ce alhassan ibn bishir malamin dara kutumi malamin dara kutumi shi ne wa abdulbaki sai ce ibn kane haka kuma wannan malamin mai hakim da ya zai faɗin shi sai ce abdulbaki ibn nasir wata hanya za ka rika tabbatar da wannan hanyoyi ne guda biyu amma bari in fara hanyar da malaman da suke bi su gyaran irin wannan ya faru sai su ce a ɗauko nuska ta sunan gyara ƙutumi yadda aka karanta ta a gaban wani malamin hadisi ya yi gyare-gyare a kanta abinda aka gani ciki sai a ce shi ne na tabbaci inda a sami nuskar gyara ƙutumi ba kenan ma'ana a ce a koma cikin rubutun hannun mai littafin mai ya rubuta shi ne daidai inda a sabo da sai a ce a je a samo wane ne ya kwafe da gaban malamin kuma bayan ya kwafe aka je aka karanta ta a gaban wani malamin hadisi ya tabbatar da gyare-gyaren da ke cikin ta to sai a ce ita ce mu'tamada ɗaya nuskar yadda ta zo da nafi'u ko da qali'u sai a ce to ita ce kuskure da gargadon yadda aka samu gyararriya ta amma yanzu a zamanance yadda ilimin ya wadata littafin sun wadata wata hanyar za ka bi hanyar farko da zaka bi ko ka je ka karanta tarihin al-Imam Ad-Darqutni a cikin tafan da aka yi tarjama ta malamai kamar tahzib al-tahzib tahzib al-kamal da sauran littattafai sirri alamun nubala da makamantan su lallai in aka zo ambatan malaman shi ya ka ji an ce daga cikin malaman shi akwai abdulbaki sai ka ga ibnu mai aka tsanan sai ka fara makin ka dan fara samun dalilin da tauri ya zama daidai sai ka sake komawa kuma shi kanshi malamin da wannan sunan ka neme shi shin za ka samu wani mutum mai suna abdulbaki ibnu nata sai ka samu to ka duba cikin ɗalibansa akwai dara kutumi eh sai ka ce to ya fara tabbata amma bai zama tabbata ba akwai sauran matsala sai ka koma kuma cikin littattafan tarihi sun akwai wani mai suna abdulbaki ibn qala ya ka samu eh cikin ɗalibansa akwai wani dara kutumi sai ka ga an ce eh sai ka ce to yanzu dara kutumi yana da malamai guda biyu abdulbaki ibn qala da abdulbaki ibn nasir to amma ƙarshen ka sai ka ga ba haka ba sai ka ga an sa a'a babu wani malami na mai suna abdulbaki ibn qama ya ce to inji ne ko hannu ne ya halin shi madadin masu imin guda sai mai da ita kanne ruwa don haka sai ka ji malamin ya ce falsafa a je san a gyara san inda kuskuren ya faru wannan ita ce hanyar da ake ji ake tantance irin wannan rikicin kun ga irin wannan ba zai yi ba dole sai ka mai kusan da kake wannan aikin in ba ka da hudu ba ka da natsuwa a cikin tunanin ka wannan ba zai yi ba amma in kana da natsuwa a cikin awa ɗaya sai ka sai ka samar da wannan clarification din sai ka ga ka ka tuna yin block a hanya amma in ba haka da kana karatun da sai na tarjuma ba ka ta karo da irin wannan to kuma in ka karo da irin wannan ina son ku gane bari ku ji ba a gaggawa kar ka ce to ai kai tunda kana gaggawa ka gane kaza a'a sai ka ce sai ka yi kokarin yanzu tabbatar da wannan nuskar tukuna to a zamananci a da yadda suke in ka kasa sai ka bincika a ina za ka samu wani malami da zai warware maka sai a ce sai ka je kasar masar sai ka shirya kaya ka shiga ka haura kuni sai ka tafi tafiyar shekara guda don a warware maka tsakanin abdulbaki ibn nafi da abdulbaki ibn talib a yanzu shi ne allah ya kawo mana sauki sai ka tafi ahalalhadisi.com kana zuwa ahalalhadisi.com sai ka rubuta da Allah tsakanin Abdulbaki ibn Nasir da Abdulbaki ibn Qalo wanne ne daidai kuma wanne ne malamin dara kutuni don Allah ku taimake ni sai ka harba bayan minti biyar sai ka zo ka duba sai don ya aiko maka ya ce ka bani daidai daidai wuri ka bani da wuri ka bani ke sai ka kai tuka duniya ne ya Allah ya taimake ni kuma bayan mu ci gaba da karatun mu kuma kuma ta da jiya mun karanta wata gaba inda malamin ya ɗauko mana daga cikin sharhin a littafin al'imam sharhin imam ko inda yake cewa to sun yi wa annabi tambaya da suka ce za mu iya alwala da wannan ruwa sai annabi bai ce musu na'am ba ko muka ji cewa ai da annabi ya ce na'am to da matsala ta faru domin matsalar ita ce za a fahimci kenan yanzu babu wani ruwa mai tsarki sai ne sai ruwan teku kuma shi kuma ruwan tekun duk tsarkin shi ba a wankan jaraba da shi sai alwala kaga implication din da ya ce na'am kenan amma da ya tashi ba da amsa sai da yake na'am ba sai yake huwa tahuru ma'uhu ai ruwanta mai tsarki ne wato yana daga cikin ruwaye masu tsarki kamar yadda ruwan rijiya da na gulbi da na kogi suke da tsarki a yau za mu tashi inda malam yake fa in kila to da za a ce kaifa shakku fi jawabul wudu'i bima'il bahari yaya suka yi shakka game da halaccin yin alwala da ruwan teku ta yi ya kai wannan tambaya ko me ya jawo shakkar ina kuma ta ba a jiya nake cewa ta yi saboda ɗanɗanon gishiri ko makamantan haka ko bari ka ji mana yake kunna ko mu ce da kai mun fi sauka ne ke mun sauka ne yahtamalu annahum lamma sami'u qawlahu sallallahu alaihi wa sallam ta iya yiwa yayin da suka ji magana da annabi yake cewa la tarkabul bahra illa hajjan aw mu'tamiran aw ghaziyan fi sabilillah فإن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا أخرجه أبو داود وسعيد بن منصور عن ابن عمر مرفوعا ظنوا أنه لا يجزئ التطهر به كنت ميوة بسكة جاء النبي أفق وانا حديث النبي يقول لا تركب البحر كرك سكي كحوتي كيف فيها إلا حاجا سيدي أن أيتم حجتك أو معتمرا كوكما أمرا أو غازيا في سبيل الله كوكما يأتي ذاك تفيدا تابع الدين الله فإن تحت البحر نارا domin duk teku a ƙarƙashinta akwai wuta ya ta hatar nari ita kuma wannan wutar da ke ƙarƙashin teku a ƙarƙashinta baharan akwai ne akwai wuta akwai baharan akwai wata tekun wato kun gane abin da hadisin ke ce amma ina son ku gane hadisin bai inganta ba tukuna me yiwa abin da ya hana su ko kuma abin da ya ja musu shakka shi ne jin wannan hadisi mana yana son ya kawo hujjar masu irin wannan tunanin me yiwa hadisi ne kaji annabi ya ce ai ita ce ko in ka ganta to kasanta wuta ce ita kuma ita kasanta teku ne za ka zo ka ji wani lafazin wanda shi ma bai tabbata ba cewa kasan ma teku ne kasan wuta ce kasan teku ne har rufi bakwai teku wuta teku wuta teku wuta teku wuta har rufi bakwai ta iya yiwa da suka ji wannan hadisi ne wanda ibn umar ne yarwa wanda abu dauda ya rawaito shi da kuma ainihin wato sa'idu dan mansur daga abdullahi dan umar marfu'an daga annabi sallallahu alaihi wasallam tumiya da suka ji wannan magana zanne sai suka yi zaton annahu la yujzi at-tahuru bihi bai halatta a yi tsarki da shi na tun daga abin da annabi ya faɗi malam yace wa qadru wa mawqufan ala ibn umar kuma wannan hadisin an ruwaito shi cewa ibn umar ya faɗe shi a matsayin ainihin ra'ayin shi ba ma a matsayin hadisi da bilafzin bilafzi da lafazin cewa ma'ul ba'ari la yujzi min wudu'in wala janaba ruwan teku bai halatta a alwala ko janaba da shi ba inna tahta al-bahr naran domin kasan tekun wuta ce thumma ma'an sannan ruwa thumma naran sannan wuta hatta adda sab'ata abghurin har sai da manzon Allah ya kirga ainihin wato tekuna guda bakwai ya sab'a anyarin ya kuma kirga wuta sai bakwai wannan hadisin kuka karanta kasan shiga takriji nan daya bayan daya wanda malamai sun tabbatar bittifaqil muhaddisin hadisi ne wanda yake da'ifi haka al-imam an-nawawi ya bayyana daga cikin malaman da suka tabbatar da da'ifin shi akwai ibnu abdul barri sannan kuma malam muhammad nasiru bin al-albani a cikin silsilatul ahadith ad-da'ifa mujallad na daya lambar hadisi ta 478 yake hadisin munkar wannan hadisi mun kari ne har ma yayi wasu ta'aliqan masu tsawo wanda in ka je ka duba za ka samu yanzu ku duba jama'a abin da Shaukani yake cewa me yasa kuka yi wannan tambayar to amma Shaukani da ya zo kawo dalilin da yake zato sai ka hadisin da bai tabbata ba to a ƙarƙashin wannan Shaukani ya yi ƙoƙarin fassara hadisi sahihi ko kuma sababin tambaya da ta zo a cikin hadisi sahihi da hadisi da'ifi to wannan yana daga cikin matsalolin da dole ne sai ana ana tattauna takarijin irin hadisan da shaukani ke ɗibowa wani lokacin yana ƙoƙarin fassara wasu cewa su wasu ɗin ba su inganta ba don haka abin da yake ƙoƙarin yi sai zan abin ya wace ko kun fahimta gana wato kun tace sai yaro ya ɗibo ta da nufin zai zai shafa ta yake mai ne kafin ya zo gida ta yi ne to shi ne abin da yake faruwa an yi mai goyi ba ku da mai shafa sai ce bari zai je sai zai ido kunta kafin ya iso gida ya shafa sai gabata ma'anar wannan ita ce ne zai yi muƙawama da masu shafa man shafawa da kunta sai ya zai shafa sai gabata zai ɗauki hadisi ingantacce ya fassara ya fassara shi da hadisin da bai tabbata ba sai zama fassara ba za ta yi ba ta haka shi da kanshi sai ce yarwa aidan an ibn amr ابن العاص هل أرويتون حديث لدى عبد الله بن عمرو بن العاص أنه وتأرويت لدى جريسي أنه لا يجزئ التطهر به بحلت أي تركي دقيبة شيريا في كده abin da muke so ku gane jama'a dukkan waɗannan maganganun da saukani za ku je na danganta su da Abdullahi dan Amr da Abdullahi dan Umar da Abdullahi da Abu Hurairah ko duk da su inganta ba wannan yana daga cikin wani aiki kuma wanda za ka fuskanta a cikin fiqhul muqarrab ne idan aka danganta fatawa zuwa ga sahabi kafin ka ce wannan fatawa daidai ce ko ba daidai ba sai ka tabbatar da ta inganta daga gare shi ko ba ta inganta ba inda haka da sai ka yi gari kana danganta ra'ayi da Abu Hurairah kamar da za ku zo ku ga abin mamaki Abu Hurairah shi ya rawaito na hadisin ko amma sai ka rawaito wata fatawa mai rauni kuma cewa shi ya ba da fatawa sabanin hadisin kuma sautanin sai da yi kokarin gano magana ta tabbata daga abu hurera sai ya rabbi da abu hurera cewa amma hadisin da abu hurera ya rawaito shi za mu ɗauka mai aiki da shi ba ra'ayin shi ba ya bai tabbata ra'ayin shi ba ne kun gane jama'a ba haka ba shi sai malam sautanin yake cewa wala ujjata fi aqwali sahaba babu ujja ko a cikin zantukan sahabbai la siyama musamman ma idza aradat marfu'a musamman idan sun saba hadisi daga annabi wal ijma'a da kuma ijma'i to amma matsalar ita ce ku duba jama'a a nan ƙasa malam su yi halal ya yi magana dangane da cewa tun kuɗe maganar sahabbai kai tsaye a ce babu hujja a cikinta ba magana ce da ake yin ta mutlaka ba ana cewa ne ba za a yi hujja da maganar sahabi ba idan ta yi karo da maganar annabi sallallahu alaihi wasallam amma yanzu sauka ne da ya kawo ta cewa wala hujjata fi aqwali sahaba to amma ko da suna yake lafiya na eh amma bahasin da ga na malamin ya ƙara sashi a ƙasa sannan ya tattauna maka inda za ka je ka duba don ka ga ƙarin bayani Allah ya taimaka isini ko kuma malamin yake cewa wa hadithu ibn umara al-marfu qala abu dawuda رواته مجهولون wancan hadisin da ibnu umar yake cewa annabi ya ce kasan teku wuta ruwa kuma wuta haka dai ko to wannan marfu'in abu dauda da kansu da ya ruwaito shi sai ce ainihin waɗanda suka ruwaito wannan hadisin dukkan su ba a san su ba wa qala al-khattabi khattabi yace ba'afu isnadahu sun raina na isnadin da cewa malaman hadisi wa qala al-bukhari bukhari yace laysa hadha al-hadisi bi sahih wannan hadisin ba sahihi bane wala bi tariqin ukhra wannan hadisin yana da wata hanya daban inda al-bazzar wanda al-imam al-bazzar ya ainihin wato ruwaito ta ya fiha lays ibn abi sulaym a cikin wannan hanyar akwai lays dan abi sulaym kun fahimta to lays dan abi sulaym din shi kuma fa ya zuwa da isin shi ma mai rauni ne قال في البدر المنير ابن الملك الوسطي أكل التاسع البدر المنير يقول في الحديث تشيك أن ينزع عن جمع وتنكتوك في جماعة ذاعي أطار فتب الفائدة بكيكت الحديث يعني حديث أصل حديث أبو هريرة بجابر ما ليس في الحديث جواز الطهارة بماء البحر wannan hadisi ya nuna halaccin yin tsarki wanka ko alwala ko kama ruwa ko wankan janaba da ruwan teku yadda ji qala jami'ul ulama'i dukkan malamai sun yi fatawa da wannan hadisi illa ibn abdul barri sai dai ibn abdul barri shi ne magana da ya gata nan a ƙasa za ku ga ba ƙarar ba ba yana inkari ba ne wata magana ce yayi ya ibn umar da kuma ibn umar to kaga ibn umar kuma magana da aka rawaito daga gare shi gata nan yace ka duba asarin ibn umar a cikin littafin al-musannaf na ibn abi shayba sannan yace yarwi mislu zalika an abi hurairah an rawaito irin haka daga abu hurairah يأتي وروايته ترده يا سعيد بن المسيب ده سعيد بن المسيب رواية سعيد بن المسيب إذا ما كان عنان أتكلم أتكلم عن المكافئ المسلم لابن أبي سيدة ويجا لفظ سوى إذا ألجأك إذا ألجأت إليه أي إلى الوضوء بماء البحر فلا بأس لو إن ريرا في تكيكا تباب لي في تي الولاد اليوم تيكو إذا سعيد بن المسيب إنما أنا مجنر إذا لريرا بكيفا ba za a yi ba to duk wannan ra'ayin su ne sai ke cewa warwar muslim zalika an abi huraira an rawaito irin haka daga abi huraira to ina son ki marmaza ku karanta a can at-ta'liqin kasa ga inda yake asaru abi huraira akhraja ibnu abi sayda fil musannaf fil musannaf a cikin littafin al-musannaf ibnu abdul ibnu abi sayda ya fitar da shi da sanadin wahin da isnadi mai rauni kwarai da gaske dan haka kun ga ita maganar ba ta tabbata daga abu huraira ba balle wannan rabbin da yake wa riwayatu hu taruddu riwayar ta tana mai rabbi to ai riwayar ta ce ita ta tabbata amma ta fahimci ba ta tabbata daga gare shi ba ya ka ba riwayatu abdullahi ibn umar haka na riwayar abdullahi dan umar ita ma za a yi rabbin ta saboda wannan riwayar ta abu hurairah jama'a kun bi a takaice yanzu ne za ka ce gaba ɗayan malaman musulunci sun yi fatawa da halaccin yin alwala da ruwan teku akwai sauran matsala ɗaya wato ina son ne ku gane yadda malamai suke aiki a cikin suke ne ina har yanzu ba a amsa mana wancan matsalar ba ita ce ne me yasa menene ya kai waɗannan sahabbai suke shakkar yin alwala da ruwan teku domin amsar da saukani ya ƙoƙarin dame ba ta tabbata ba to me yasa irin wannan idan nafsi bai tabbata ba sai ka bar wannan tambayar amma in ka mata a matsayinka na ɗalibin ilimi da abokinka ɗalibin ilimi za ka tattauna to wannan matsalar ku ce misali yanzu ni da kai in na so in faɗi nunawa tunanin sai in ni ina ganin saboda sun ga ruwan teku ya sha bamban da sauran ruwa yanda mutane suka saba amfani da shi shi ya kai su da tsafta shi ne in ka ɗibe shi sai ka ji shi da zarfi to sai tunani ya zo miki cewa to amma wannan ruwa wanda yake da ɗanɗanon gishiri ko zarfi ko makamantan haka ko zai halatta a yi alwala da shi ko yankan janaba ni a fahimta ta a matsayina na ɗalibin ilimi yanzu ba fatawa nake da wato muna tattaunawa da ni da kai irin wasa ƙwaƙwalwa in ce ni ina ganin haka ne sai ka kuma ka ce a'a ni kuma abin da nake gani saboda irin manya-manyan dabbobi da ke mutuwa a cikin teku ba tare da an tsintsince su an zubar ba misali saunan ruwa kada duk abin da yake rayuwa a ruwa sai mutu ya ragargaje a ciki to wannan tunanin ni a nawa tunanin shi ya kai su zato da wannan yin bai halatta a yi ƙarfi da shi ba ni ne wancan ra'ayin na farko sai in ce ban yarda ba domin ai tun da abin da ya mutu a cikin teku mai tsarki ne to ai mutuwar waɗannan abubuwan bai mai da ruwan najasa ba don haka ba wannan tunanin ba ne nawa tunanin mai gaskiya ina ƙoƙarin bakin ajinan ɗina to wannan ya halatta ga ɗaliban ilimi ku zauna kuna irin wannan tattaunawar ana son ma ku yi haka abin da yasa yana buɗe wa ɗalibai kafa ta ilimi ba tashi ake baran baran ba tashi ake da an gaya maka magana da ta rufe taka ka yadda taka ta rufe amma kuma ba ka yadda da tashi ba wato ka yadda ya rufe taka amma kuma bai makin point din shi yadda za ka garfi ba to sai a rubuta sai a ce to kowa ya je bincike sai ka gana ka je ka bincike sai a ce to a sake haɗuwa wallahi haka za ga ɗalibai su ne a ka'aba haka za ga ɗalibai su ne a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ga an zauna mutum bakwai mutum shida ana hira hirar ba wai hirar waɗannan sassafe yan siyasa ake sakowa wani ya ƙi mana titi tun da muka zaɓe shi har yau ba mu sake ganin shi ba ya biya mutum fitin umara mu bai ba mu kujera ko ɗora kuna tawarin baki ba wannan hirar suke ba abin da ya shafe su da wannan haliyar abin da ana zaune ne kawai lafiya an ake sallar isa sai ka je wani ya ce kai ai ɗazu na je na karanta wani bahasi a cikin fatawar bari gaba ɗaya rikita min littafi sai ce ne sai ce ai karantawa ne kaza kaza kaza kaza kaza kaza sai ne ce wannan magana ba daidai ba ce sai ne ce kai ka karanta mu haka za ka ce ba daidai ba to shi kenan ya buɗe dubar din wani irin wannan dubar din sai aka yi sallah asuba kuma bayan sallar isha sai aka yi sallah asuba sai aka kasa bacci sai yi sallah asuba kuma sannan sai aka misali ina mai wani ɗalibi a baki na ɗan su da wani ya same ni yace billahi alaika ya akhi حديثنا حول حديث ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ما بين الركنين التقييد هو أو ضعيف فنتي على قدر معرفة أنه حديث حسن تتيجي نجيبي ده من الدجال ولينا تتسوي مطولي تتيجي صدق كي الركن اليماني in kana tsawafi za ka daina duk zikirin da kake so ka koma ka ce rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar wannan hadisin ya tabbata ko bai tabbata ba Nasiruddin Al-Albani ya ce ya tabbata a cikin littafin Hajjatul Nabi Ali Hassan ya ce ya tabbata a cikin littafin shi muktasar ne na aikin haji da dan yake na littafin ba Samir ya zo ce bai tabbata ba aka samu wasu malaman ma dai suka ce bai tabbata ba to yanzu shi kenan ku ɗaliban ilimi ba zuwa ba ku ku samu mutane sun dawo daga wanke wanke na dawo daga kaza ku je ku saka a a ku ɗaliban ilimi sai ku zauna ku tattauna shin hadisin ya tabbata ko bai tabbata ba me ce ce asalin matsalar da ake zargi ma ta jawo tabbaci ko rashin tabbaci shine irin waɗannan maganganu guda hudu da muka ga an amsa a nan sai kai kokarin gano su da amsar su sai ka yayi gari ka yadda hadisin ya tabbata sai ka samu amsoshin da zaka ba su shikenan sai ka ci gaba da bada fatawa akan ya inganta to waɗannan masa'ilu ne na ɗaliban ilimi idan kana wa'azi duk yadda misali ya in wa'azi kake wa ammatul amma ya baka kawo irin wannan sai kai ta kawo musu falala da tsoratarwa su bauta wa Allah su shiga aljanna bi salam ina fata an gane Allah ya taimaka shi ne sai malam yace wa ta'rifu tahara at-tuhur bil labi al-jinsiyya al-mufida lil hasr la yanfi tahuriyyata ghayrihi min al-miyah li wuqu'i dhalika jawaban li su'al man shakka fi tahuriyyati ma'i al-ba'r min ghayri qasd lil hasr jama'a kun ji wata matsala kuma matsalar ita ce da annabi ya tashi da yace cewa yin huwa tahuru bai ce huwa tahurun ba me yace huwa tahuru ma'uhu da ya ce huwa tahurun ma'uhu ruwan teku mai tsarki ne bai sa alif da lam ga tahur ba ba sai a fahimci fatawar yanzu ta shafi ruwan teku mai tsarki ne to amma da ya ce huwa tahuru ku ji da hausa kamar abin da yake faɗi kamar cewa yake shi kadai ne ruwan shi mai tsarki kamar haka yake cewa ruwan teku ne kadai mai tsarki kamar haka yake cewa da haka sai yake cewa to ta'arifi wato alifin da lamun da aka sa wa kalma al-tahur bil lam al-jinsiyya wadda take nuna jinsi na ainihin wato abin da ya zama sananne al-mufidatu lil hasri wadda a zahiri tana fa'idantar da kididdige ruwan teku shi kadai ne mai tsarki la yanfi tahuriyyata ghairihi min al-miyahi wannan bai kore tsarkin wani ruwan ba daga cikin sauran ruwaye me yasa sai ya ce ne ko izalika jawaba saboda wannan maganar da annabi ba haka subban yayi ta ba yayi ta ne don ya bada amsa bi su'ali mai shakka fi tahuriyati ma'il bahr game da shakka da ta shiga cikin wani wanda ke zaton ruwan teku mai tsarki ne ko mara tsarki min ghairi qasdin lil hasri annabi ya faɗi haka masu tambayar sun yi tambayar haka ba da nufin a ƙididdige ruwan teku shine mai tsarki ba kun ji wannan magana wa ala taslimi annahu la yukhassasu bis sabab to ta iya yiwa kuma ka ce a'a ai yanzu ba za mu dubi wannan lafazi da sababin zuwan shi ba al'ibratu bi umumin lafzi la bi khususi sabab ta iya yiwa ka ce haka ko sai malam ya ce to wala yaqsuru al-khitab al-am alayhi magana wadda take gaba daya ta gaba daya to ba za ta ainihin takaitu akan shi ba wato da zai zama duk gaba ɗayan tsarki ya takaitu ne akan ruwan teku da karai fa mafhumul hasri المفيد لنفي الطهورية من غير مائه عموم مخصص بالمنطوقات الصحيحة الصريحة القاضية باتفاق غيره بها ما لن يتي فمفهوم الحصر فإن تبدكك يلي أتكي واتسا مدنة سوى أن تدد جريان تيكوني كأيدة أركي المفيد لنفي الطهورية ودتك فائدا تبدأ أنكوري أركي an gairi ma'ihi da duk wani ruwa wanda ba na teku ba haka kike fahimta ko to sai a ce maka umumin wannan magana da kake fahimta magana ce haka take a umumance amma kuma mukhassasun an samu abin da ya keɓance ta wanda ke nuna ba ruwan teku ne kaɗai mai tsarki ba bil mantuqat an samu wasu hadisi waɗanda annabi ya nufi karara ya nuna wani nau'in ruwan ma mai tsarki ne waɗannan mantuqat as-sahiha masu inganci ne as-sariha waɗanda suke karara kamar ne kamar ruwan rijiyar guba'a ne manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce game da ruwan rijiyar guba'a cewa ya innal ma'a ruwan nata tahurun mai tsarki ne to yanzu annabi ya ce ruwanta mai tsarki ne wannan dalili ne akan ruwan rijiya ce kuma annabi ya faɗi dalili nashi na musamman da mutaki ko to kaga anan sai ka gane ashe idan ka samu wata fahimta a wani wuri ba nassi ne ba fahimta ce akan wani nassi sai aka kawo wani mantoki wanda yanzu ba fahimta ba ce karara misali bari yi muku misali ku gane a ce sai ka karanta a wani wuri an ce duk abu mai ɗaci to kada a ci sai ne zai ce maka amma ni kuma ina da nassi a kan goro za a iya cin shi to yanzu wancan umurin naka ka ci gaba da rike shi amma ka cire goro a ciki don an samu nassi a kan shi misali ne ne muku idan kana ganin cewa eh wannan maganar da annabi ya ce huwa tahuru ruwan teku ne kadai ne tsarki haka ka fahimta eh haka ka fahimta eh to amma akwai nassi kuma da ya nuna akwai wani ruwan wanda ba na teku ba karara annabi ya fito ya nuna mai tsarki ne don haka can taka maganar masrumi ce fahimta kai wannan kafa mantoki ne nassi ne karara gashi sai ce alqadiya waɗanda waɗannan nassoshin suna hukunta bittisafi gauri an siffanta wani ruwan wanda ba ruwan teku ba biha da ita tsarki din don haka kenan yanzu ya tabbata wannan nassin huwa tahuru ma'uhu la yufidu hasra ko la yufidu hasra ba yana nuna cewa ruwan teku ne kawai mai tsarki ba duk wani ruwa da aka samu nasi a kan shi mai tsarki ne shi ma mai tsarki ne kauluhu alhillu mai tatuhu da annabi ya ce dinnan abin da ya mutu a cikin shi halal ne fihi dalilin ala hillu jami'i hayawanatil bahar a cikin wannan magana akwai dalili akan halaccin dukkan namun dawa ko kuma dukkan dabbobi da ke cikin teku hatta kalbi har karar ruwa wa khinzirihi da aladar ruwa wa su'banihi da mucijin ruwa wa huwa al-musahhaf inda shafi'iyya wannan magana ita ce malaman shafi'iyya suka inganta suka ce ita ce daidai wa fihi khilafun amma akwai sabani sai ya fi maudu'i wurin tattauna shi yana nan zuwa a can babin abinci da farauta da sauransu ko kun fahimta ana nan zuwa kun ga abin da na faɗi sanda muke karatun sahihul bukhari haka malamai suke bi idan malami ya kawo hadisi ya tattauna mas'alar da yake so ka tattauna wa mutane ku wuce sai dai sai ka ishara cewa amma wannan hadisin kuma akwai wata matsalar da yake dauke da ita amma za a je wurin in ba haka ba sai a shanye daɗin karatun littafin gaba ɗaya a wuri ɗaya sai zama gaba za a yi kai ne ana maimaitawa amma in aka zo yanzu nan an ɗan taɓo da aka ɗan taɓo madadin a tsaya a warware sai aka ce amma akwai saɓani sai an je wurin yanzu sai kai ta Allah Allah ya kai mu wurin yawwa na ba ya danganta zubewar shi ta kai yadda ya fara wari to ya zama najasa kuma domin fara warin shi dalili ne akan ya rubu ya lalace amma in ba haka ba babu komai insha Allah to sai ga wata mas'ala abin da ke cikin ruwa sai ka kamo shi ka zo da shi waje da ran shi sai ka aje kafin ka kai da biyan bukata sai ya mutu yanzu a waje ya mutu ma'ana kifi ne ka kamo shi da ran shi watsal watsal watsal sai ka zubo a leda da ka zubo a leda sai ka zuba a boot sai kai tafiya ka ofis tun karfe tara na safe sai karfe hudu da aka tashi aiki da ka zo ka ciro shi zafin duk da zafin leda ya kashe shi ta halatta ci ta halatta ci shi ne bina'an ala aslihi to a karkashin haka duk abin da ke ruwa baka da matsala da shi ko ya mutu ko ya rai sai dai an ci shi za a dubi ina ya fi rinjaya wannan matsalar ma akwai ta kudari za a tattauna ta misali akwai dabbar da tana rayuwa a tudu tana kuma iya rayuwa a ruwa sai a dubi ina ta fi rinjaya sai a yi jayar da ita ga nan wannan ɗaya daga cikin misali hanyoyin da malamai suka ce wasu kuma suka ce yadda dukkan hukunta ta tayi in ka hukunta ta a ta tudu ta hukuntu in ka hukunta ta a tauye ta hukuntu saboda shi ko ina ya faɗi gida ne zai iya rayuwa a tudu zai iya rayuwa a kwari amma dai ko ya haƙuri za a je kanta wa alaikum salam ya haƙuri kawai malam yace ba'adu fawaidil hadith ka ji ko har yanzu sai yanzu ne ma za a fara fitar da wasu fa'idoji na hadith can duk ɗanɗana ne aka yi ta yi ana yake cewa wa min fawaid hadisi daga cikin fa'idojin wannan hadisi mashru'iyyatu ziyadati fil jawabi kaji da yake saukani alkali ne ka san shi alkali kullum da yake kallon magana daban da yadda kai kake kallonta kun san shi malamin fiqh ne kuma alkali ne yanzu shi da ya tashi fa'idar farko da zai cire sai cire fa'idar su ta alkalanci da kuma fatawa sai ce wannan hadisi yana nuna mana shari'a ta yarda da yin ƙari a wajen ba da ansa ala su'ali sa'ili ga mai tambayar mai tambaya mutum zai ce maka ala gafarta malam farillan alala guda nawa ne sai ka ce mai guda bakwai sai ka ce na ɗaya ɗaura niyya na biyu wanke fuska to ai bai tambaye ka ka lissafa ba to ya halatta ka ƙara mai bayanin da bai tambaye ka ba amma ne liqasdil fa'ida da nufin ƙara mishi fa'ida wa adami luzumil iqtisa da kuma rashin lazimta takaitawa ba dole bane ka takaita za ka iya ƙarawa وقد أخذ البخاري لذلك بابا بخاري ما هي كل بابي أكرم أكا فقال يتي باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله باب اللي تبياني أكرم وندي أمسى ومي تنبيا da jawabin da ya fi yawa fiye da abin da ya tambaya wa zakara hadith ibn umar sai ambaci hadisin dan umar anna rajulan sa'ala nabiy sallallahu alaihi wa sallam ma yalbasu al-muhrim wani mutum ya tambayi annabi cewa menene ne aikin hajji yake sawa fa qala sai manzo Allah yace la yalbasu al-qamisa mai aikin hajji baya sa riga dinkakkiya wala al-imamata baya sanya rawani wala sarawil baya sa wando wala al-burnus baya sa burnus mece ce burnus riga yan morocco amma na kai fara muku sunanta eh al-burnus eh riga mai hula ba ba ne wani abu ne daban wannan na faɗa muku shi alburnus to riga yan maroko ɗin riga mai hula eh wala sauban haka nan bai sanya sauban tufafi masa hulwaras wanda alwaras abin rini kamar baba baba da ake dyeing clothes da ake rina kaya au za'afara ko za'afara wanda shi ma ana rina kaya shi kuma yalo ne to da yake kaji baya sawa fa in lam yajid alaini to takalman da zai sa kuma zai sa ainihin takalma ne an alaini slippers ko kuma sandals wato takalmi tade wanda bai da rufi to in bai same su ba fa falyan basul usayni sai ya sanya hufi guda biyu wal yaqta'ahuma sai ya yanke su hatta ya kuna tahtal ka'abaini har su zama ƙasa da idanuwan kafa sai ka samu reza ko almakashi ko wuka sai ka yanke yadda to sai dai wasu suna da wata hikima na kan ga suna yi musamman yan ƙasar masar dan yan ƙasar masar suna da wasu abubuwa a wurin aikin hajji wanda za su ta baka dariya wato sai ga mutum ya samu takalmin ruwa takalmin ruwa fa wanda yake da kwauri sosai sai kwakule daidai idan kafafuwan guda biyu kawai kun fahimta nan sai kwakule nan din da nan nan takalmi nan takalmi nan din da tunda an ce wai a abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa shine ka yanke shi gaba daya haka nan din ya fito ba ma ta gaban mutum sai ya ba sai mai ido Allah sai da ga wani bacci da sai wani haka sai ta gogale shi nace ammuna li hidaika ainain kaje kawo mu takalmin da yana da idanu a cikin ce tayi tayi ce ido guda biyu ya nan kai suke kakula masruna kenan Allah ya taimaka wato aikin hajji wata rayuwa ce wanda yake mai daɗi da ma za ka haɗu da mutane iri iri a mai halatta ba ai annabi cewa ya yanke su to shi kuma sai kwakule sai musu idanuwa guda Allah ya taimaka sai ke cewa wal yaqta huma ya yanke su hatta ya kuna ta talka abaini har sai sun zama kasa da idanuwa to sai ce kun ga anan fa ka annahu sa'alahu an halatul ikhtiyar kamar ya tambaye shi ne game da halin zaɓi menene ya halatta ne aikin hajji ya sa fa ajabahu anha sai ya bashi amsa abubuwan da ya halatta ya sa ko wa zada halatul ittirar kuma sai ya kara mai amma a halin larura ga kaza to menene wannan hadisi yake fa'idantar da mu kenan asalin hadisin da muke magana a kai me suka tambaya annabi ya halatta a alwala da ruwan sai annabi ya ce musu ai ruwan mai tsarki ne to bai tambaye su ba ba su tambaye shi ba to dabbar da ta mutu fa sai kuma ya ce ai dabbar da ta mutu ciki ma za a iya ci kun san ne nan saboda kada ta faru kuma a ce kuma sai an dawo madina neman fatawa shi ne sai malamai suka ce za ka yi mamakin annabi zai musu wannan bayanin waɗannan mutanen ƙauye ne da ke yawo suna yin su a cikin ruwa in ya zama su abu ubaida ibn jarrah da suke malamai ne ba su san hukuncin cin kifi ba eh malamai ba su san hukunci ba balle mutanen ƙauye a shefa min babu aulan annabi ya salari ya musu bayani bukhari ya rawaito hadisi sahabi abu ubaida ibn jarrah yana ɗaya daga cikin manyan sahabbai kuma malamai suka tafi jihadi shine kwamandan tafiya ana cikin tafiya ana ta bin gefen teku ne ana ta bin gefen teku kwana da kwanaki ana tafiya a ƙasa wasu akan raƙuma wasu akan jakuna da alfadarai can da tafiya ta tafiya abinci ya ƙare da abinci ya ƙare sai wasu ɗan tsirarin mutane ne suke da dabino a matsayin shi na kwamanda sai ya tsaya sai karɓe dabino kowa sai zuba a tashi jaka sai a kwana tafiya in gari ya waye aka yi sallah asuba sai ya fito da dabino kwaya kai kai sai ya rarraba wa sojoji ya ce to kowa ya ci ruwa kuma ba shi nan dama a gefen shi muke kasar kyauta ne shi shi ne tabi'in da ake gaya wa hadisin sai ya ce dabino ɗaya ne zai tsina na muku sai ya ce ran da ya ƙare sai da muka rena sai idan ya rena fata suna cikin tafiya ya ce fa'alƙa ilaina al-bahru نعما دابة مثل العنبر sai teku ya jego mana wata dabba ga ta nan katuwa kamar ambar ambar shine shark kifi shark katon kifi ya ce kai sai na gan shi amma matacce ne to yanzu ya za mu yi sai suka ce alhamdulillah Allah ya taimake mu ya ji tausayin mu ya kawo nan mana nama sai sahabi abu ubaida sai ce maitatu nishan kuke kira alhamdulillah kana ta akulu kada ku ci to a matsayin shi na malami sai koma sai ya tunani to ai Allah ya ce ne bai halatta a ci mushi ba amma sai ce famani turra fi mahmasatin wanda ya shiga larurar yunwa yanzu wanda yake cin dabino kwaya ɗaya a wuni ya wuni shan ruwa ai wannan yana cikin yunwa kuma har ya zo ya ƙare sai ce to yanzu ku ci wannan kifi amma min babin iftirari da suka ci suka ɗiba suka soya sai suka zuba a jaka suka yi guzuri saboda ba su sanya gaba za ta kasance ba suka ce in suka je suka samu abinci sai su zubar to saboda ka gane sahabbai suna da ilimi za su koma za su yi annabi tambaya mun haɗu da wata dabba kifi ne ruwa ya turo su matacce muka ci ko ya halatta sai ya ce a ɗauko ƙayar kifin ƙaya fa sai aka kafa ƙayar kifin da aka kafa ƙayar sai aka ce wani cikin sojoji ya hau kan raƙumi ya wuce ta cikin ƙayar ana son a kwatanta wa annabi girman shi ne ƙayar kifin ba aka ajiye ta to wani ya bi ta ƙarƙashin ta a kan raƙumi kuma kaga za ka gane girman kifin kenan to kun fahimci wannan da kyau ko saboda haka da aka yi wannan sai aka isa madina har suka isa madina bai samu wani abinci ba sai suka isa da soyayyen kifi suna ci da suka je suka wa annabi sallallahu alaihi wasallama bayani shi sai ne annabi ya ce musu ai ya halatta har ma yace inda rabuwa ku bani in ce suka ba shi rabuwa shi ma yace to abin da malamai ke cewa in ya zama malami irin abu ubaida ya shiga larura bai san cewa abin da ruwa ya kashe wanda ke rayuwa cikin shi halal ne a ci ba balle waɗannan mutanen ƙauye da ke yawo a kan teku to don haka ashe a ba su amsar matsalar tun kafin su haɗu da ita yafi tun da malami ma ku duba fa sai da ya iji jihadi yanzu su waɗannan masunta ba mu ji tahidi cikin su to don haka kullum idan misali mutumin ƙauye ya zo tambaye ka ala gafa ta malam na yi noman masara ne zan yi zakka sai ka ba shi fatawa sai ka ce mishi to ka san hukuncin zakka da kai kuma sai ce ka a yakar makalla ban sani ya kace to da kafi da kai kuma ka ga yadda ake yi saboda ba sai sallah ta yi ba kuma ya sake ɗibowa ya sake tahowa wurin mala yanzu ka ga sai kai amfani da kwakwalwarka yadda maka tambaya akan masara to kuma in zakafi da kai ta zai sake tahowa ya yi kai da kanka sai kai mai bayanin zakafin da kai amma ku ji aka ce sai in ka ga da bukata in ba haka ba misali so da dama wani lokacin wasu mutanen in suka yi maka tambaya kamar yaran islamiyya ya ce maka malam ya halatta mutum ya ce kaza in ya halatta sai ka ce ya halatta ƙarshen ta in ka tafi kana dogon bayani sai ka ruɗa shi yanzu kamar waɗannan darussan da nake ne jama'a wannan kasar ɗin da za ka je bakin kasuwa ka ba wanda zai siya yanzu zai siya fahimta ba abin da kike fahimta ta zo wasu maganganun ce ta yi kawai na warware maganganun ina fata an gani to shi ne na'am na'am wanne a hadisi ne sahihi wanda yana cikin sahihul bukhari ma baka ga abin da yake ba eh yana cikin sahihul bukhari to shine sai malamin yake cewa walaisat ajnabiyatun an su'al yace ƙarin bayani game da irin waɗannan jawabai to ba ba nisantawa bane ba ka kawo wata magana bane wadda ta yi nisa daga ainihin tambayar li'anna halata safari domin halin tafiya ta ta bai zalika tana hukunta haka mutum zai ce maka ala gafa ta malam idan Allah ya kai watan azumi zan tafi Lagos amma zan tafi da mashin dina ne to yaya zai ga kasuru sai ka gama mishi bayanin kasuru tsaf bai tambaye ka game da azumi ba sai ka ce to in azumi kuma ga yadda za ka yi me yasa za ka yi tunani ne akan babur zai tafi Lagos kwana nawa zai yi shi ya kai shi ya tunanin ya yi tambaya ko amma mai ruwa shi tunanin shi bai yi mishi to kuma azumi ba fa to yanzu kai ba tare da ya tambaye ka ba sai kai mishi to wannan bayanin da za ka yi mishi walaitar ajnabiya an su'al ba wata foreign explanation bane ba wata bayani bane ba wani bayani bane na waje na waje a bayani ne da ke da alaka da shi sai kai mishi to amma za ka rinka lura da halin mutumin da kuma halin da yake halin mutumin shi ne yana iya fahimtar matsaloli sannan kuma sai ka lura da halin da zai iya samun kanshi sai ka yi mishi jawabi din na fata an gano قال الخطابي الإمام أبو سليمان الخطابي شي كما أنه يأي شرح السنن أبي داود يسا مش معالم السنن ينا رجبتين شرحين أبو داود ما فيها دقيقة كما ما فيها إنجنش مال الخطابي يتي تكون قد قد فائدة جدا وأن الكراتين زي حيثر شيني ban da sanin sunayen littattafai da sunayen malamai iya faɗin sunayen malaman saboda sau da dama mukan ji ko a gidan rediyo wasu suna ɗauko littattafan sharhi suna karantawa sai ka ji ba sa iya faɗin sunayen malaman قال الخطابي الإمام الخطابي يتي وفي حديث الباب أتكن ونن حديثي دا أكي تتون مثلا أكن حديث أبو هريرة دليل أكو دليل على أن المفتي إذا سئل عن شيء وعلم أن بالسائل حاجة قل أن بالسائل حاجة إلى ذكر ما يتصل بمسألته استعد تعليمه إياه yace wannan hadisi dalili ne akan cewa mai ba da fatawa idan aka yi mai tambaya game da wani abu kuma ya san cewa mai mai tambayar zai iya buƙatuwa zuwa ga wani abu wanda ke da alaƙa da wannan matsalar to an so shi malamin ya karantar da wannan mai tambayar wannan abin ko da bai tambaye shi ba walam yakun zalika takallufan idan malamin ya haka to bai matsa wa kanshi ba wato ba za a ce ka wannan malami ya tuka kakala kakale to bai kakala ba lima la ya'ni ba za a ce yayi kakalan abin da bai shafe shi ba za a ce to ya yi tambaye shi game da wannan ka bi shi zangayi a ba zangayi ba ne da annabi zakarar ta'ama saboda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ambaci abinci shine ne al'ummu mai ta tafi sai magana akan abinci ko ya fi sa'alu ba anil ma'i amma sai sun yi mishi tambaya ne game da ruwa li ilmihi wannan ainihin din kasara ce li ilmihi annahum qad ko yu'zihum azzab yu'izihim al-jad saboda annabi ya san cewa guzuri na iya yanke musu fil bahari a cikin teku to kuma ya ba su kenan ba haka in guzuri yanke musu a cikin teku kuma duk wanda ya fara yawo a cikin teku jama'a ya san wannan magana guzuri zai yanke maka a cikin teku yana yanke maka a cikin teku wani lokacin ka leƙo sai ka ga katon kifi matacce to yanzu kuma sai ka ce kai kaga dan Allah ya miki shi to sai dai ban san abin da wallahi ka Allah kiyaye to amma na koma dai na yi tambaya ayya sanin da annabi ya ce ya yaye suke a cikin teku su yi wata ɗaya wata biyu sallallahu alaihi wasallama ba su fita ba kuma duburi zai iya yanke musu kuma za su iya haɗuwa da matacciyar dabba ta ruwa sai ya ce musu al'ilmu mai tatu abin da ya mutu cikin shi halal ne shi kenan mana yake cewa intaha magana ta tsare yadda aka ɗauko daga malam suleiman al-khattabi a cikin ainihin juz'i na farko shafi na 64 wa amma ma waka fi kalami kafirin min al-usuliyyin to maganar da ta faru a cikin maganganun da yawa daga cikin malaman usul da suke cewa annal jawaba amsa yajibu an yakuna mutabiqan lis-su'ali dole ne malami amsar ka ta zama keke da keken tambayar da aka yi maka فليس المراد بالمطابقة عدم الزيادة أنم با سنا نفي رشن قائبا بل المراد أبن بسكن في أن الجواب يكون مفيدا للحكم المسؤول عنه lallai dai amsar da zaka ba su ta zama tana fa'idantar da hukuncin da suka yi tambaya shi maka tambaya ala za ka tamala ina hukuncin cin karas sai ka je kana ta surutu akan buruci saboda Allah har ka gama surutun baka biya musu bukata ba to amma in ka ba su amsa game da karas sai kuma ka zo kana cewa kuma karas ana haɗa magani da shi ana kaza da shi ana kaza da shi ana kaza da shi shin wannan fa'ida ake samu game da abin da ake tambaya eh to babu komai bala yace wa lil hadisi fawaidu shi da wannan hadisi yana da ƙarin fa'idoji غير ما تقدم بند waɗanda suka gabata ba kaji ga malamai kenan قال ابن الملقن babban malami ibn al-mulakkib yace innahu hadithun azim wannan babban hadisi ne aslun ko kuma wannan hadisi tushe ne wato foundation ne min usulul tahara daga cikin ainihin ka'idoji waɗanda suke gina hukunce-hukuncen tsarki mujtamalin kuma ya tattaro ala ahkami kasira ala ahkamin kasiratin yana tattare da hukunce-hukunce masu ɗimbin yawa wa ƙawa'ida muhimma da kuma ƙa'idoji ko masu girma ƙa'ida ɗin ku duba ta sha bamban da fa'ida yanzu fa'ida ita ce wannan hadisi ya nuna mana ruwan teku mai tsarki ne wannan hadisi ya nuna mana kifi in ya mutu a cikin ruwa ya halatta a ci to ƙa'idar da hadisin ke nuna mana ita ce idan aka yi maka tambaya kai malami za ka iya ƙarin bayani akan abin da aka yi maka tambaya to yanzu wannan ba fa'ida ba ce ƙa'ida ce ko da mu ta usul shine hadisi yana da fa'idoji da ƙa'idoji ina fata an gane qala al-mawardi babban malami al-imam al-mawardi ya faɗi fil hayi a cikin littafin shi al-hayi kabir wannan littafin a iya sani na har yanzu ba a buga shi ba cikakken shi sai dai ana ɗiban wasu jura'ai daga ciki ana zata in an buga shi zai kai kamar mujallabi saba'in ko ma yanzu haka kun san abin da ya faru wato akwai wani malamin hadisi mai suna kafidul bagadadi yayin da malaman hadisi suke rubuta littafin ilimin hadisi ko su ce babi babi to shi duk babi sai mai da shi littafi to shi ne mawar biyu a cikin duk babi sai mai da shi littafi shi ne sai sa mishi alhawul kabir yanzu haka ina da wajen mujalladai goma sha bakwai na daga littafin amma gaba ɗaya ba a ma fara maganar sallah ba wasu maganganun ne ake yi don haka madadin a ce shi littafin guda ɗaya yana ɗauke da matsalolin fiqh duka a a sai ga mujallabi uku akan tahara ne kawai sai ga mujallabi hudu akan farauta ne kawai shine sai ya sanya wani littafin alhawil kabir babbar matattara shine al-imam al-allamatul mawardi bashafi'i ne Allah ya taimaka tumawar da yake cewa qala al-humaydi humaydi yace wane ne humaydi shine malamin bukhari din nan na farko a cikin sahih al-bukhari humaydi yace qala shafi'i shafi'i yace to yanzu kamar wannan magana za ta ruɗa ka daga wata magana da na daɗe ina gaya muku shafi'i almajirin humaydi ne to kuna za a ce humaydi ya ce ku duba umaydi ya ce shafi'i ya ce kuma ni da kaina na sha gaya muku cewa shafi'i almajirin umaydi ne ko kun fahimta na'am umaydi da ƙuranshi ne mutumin maka kai malamin hadisi shafi'i ya taso daga ƙasar bagdad ya je karatu a wurin shi da ya karatu a wurin shi sai ce mishi kuma ina sha'awar in tafi madina in yi karatu a wurin abokinka malik sai ya rubuta mai takarda sai tura shi da ya wurin imam malik sai gabatar da takarda imam malik ya koya mai karatu to da ya dawo sai shi malamin nashi humaydi sai ya fahimci wannan yaron da na tura karatu ya samo wasu abubuwa wanda ni ban samo su ba sai ya nemi shafi iya karantar da shi waɗannan abubuwa waɗanda shi bai samo su ba to sai ya zama asali ɗalibi ne da malami sai kuma suka koma sai suka zama mai رواية المدبج رواية المدبج إذا كان تبدني إن كان تبدكي تشيني حرية شافئية ما لم تبدأ إليدينا مدنا يدنجر كاتبي أدريش يتي هذا الحديث نصف علم الطهارة وأن حديث رب إلمين جمد أنكي وأن حديث هنا أيتد رب إلمين جمد أنكي انتهى شكرا لما جمد أكبر كده جماعة ربطة قالي كما الشرف وأن حديث أمام الأوطاء يا قالي نعم نعم نعم تنوع رواية الأصابر عن الأكابر أما إذا رواية الأكابر عن الأصابر أي سوء عند الشرط شيء دي تأكرمت بشيء misali shekara ta goma sha bakwai shi shekara shi talatin sai ya zauna sai ya karantar da kai kai din kuma karamin sai ka je kai wani karatu kai ma sai ka je sai ka zauna ka karantar da shi a nan yanzu babu magana a sabiri wal akabiri ko a a yanzu a ce riwayatul mudabbaj to amma abin da ake magana yanzu shi ne karamin da hadisai kai kuma babba babu hadisai sai shi karamin ya karantar da kai iyakar ta kenan to sai a ce al akabiri an al'asagiri to ba haka bane ai babban ne ya fara karantar da karamin sannan karamin ya zo san wani abu ya karantar da babban kawai ta zama ya ce da babban to ga wani babu kuma wato wani ƙarfi da yake cewa tuhuriya ko tahuriya ka san mun tattauna wannan matsala yanzu kana da ɗancin ka faɗi duk wanda ka so da gargadon wanne ka ɗauka tuhuriyatu ma na ba'a min bayni asabi'ihi sallallahu alaihi wa sallama tsarkin ruwan da ya ɗuɗɗugo daga tsakanin yatsun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan kar ku manta ana magana akan mene ne akan tsarki ko tsarkin kuma na ruwa to wata rana ne kamar da zaka zo ka ji aka ajiye ruwa za a yi alwala ruwan bai isa ba sai ne Allah ya tsoma yatsun shi a ciki da ya tsoma yatsu a ciki sai aka ga wannan ruwa yana ɗuɗɗugowa to yanzu ruwan nan daga ina yake ɗuɗɗugowa daga yatsun manzon Allah daga yatsun nan da yake ɗuɗɗugowa to daga cikin jinin shi yake ko daga ina to bari ku ji jama'a wata ka'ida game da ruwa mai tsarki ita ce ba ruwan ka daga inda ya taho amma yaya ya taho gare ka misali nan garin mu ne ƙauyen mu ne sai muka ga ruwa mai kyau sai mu wanka mu alwala mu sha ba ruwan mu har 'yan ƙauyen ma sai su yi kashi a ciki can kuma wasu suna kai suna jiran wannan ruwan namu ya je musu su yi alwala to ba a so tunani ya shige su cewa to ai mutanen ƙauyen da ke sama da mu suna kashi da fitsari a ciki a'a san da ya iso mana yaya ya iso gar ya iso ko to ba ruwan da wani tunani don haka wannan recycling ruwa da ake yi da kashi da bola da amai da majina da menene misali ba ruwanka da wannan asalin shine shaddar gidanka da ta gidan wane da ruwan wanke-wanke da ruwan amai da ruwan gajin gwalar yara da duk sai a tattara gaba daya sai a fitar da wannan kwatami sai ya fita ya haɗu guda daya sai ya fita bayan gari in ya fita bayan gari sai a mishi wata kafa sai ya rinka zuwa wata bed in ya tafi wata bed sai ka je wata bed sai ga wani kogi ne guda na kashi da amai da gudawa da to amma wata bed kuma sai su wata matsotsa sai su buɗe wannan kashi sai ya shiga wani wuri in ya shiga sai a dagargaje shi a matse shi ruwan da ke ciki sai a koma a gyara shi a gyara shi sai a sake filo muku shi sai dawo kuma ya zama ashabul yamini wancan ragowar tattakan da ba ruwa cikin shi kuma ya zama taki to yanzu abin da zaka ce kana da yakinin wannan ruwan kashin gidanka ne da ya tafi amma sai dawo a ruwa to ana ce maka ba ruwanka da yaya yake a da yaya ya iso yanzu shi ke shi ne wannan matsalar wannan da ya zubo daga yatsun annabi daga ina yake ba ruwanka amma almuhimmi da ruwa ne mai tsarki ko to shi ne ma yake wannan ruwan mai tsarki ne dalili akan haka sai ce alhadisi sani hadisi na biyu kun ga nan ma sai ya sa biyu biyu ko biyun farko na nuna hadisi na biyu a cikin littafin biyu na biyu kuma yana nufin a cikin wannan babin ne wannan shine hadisin na biyu to za ku ga wannan littafin haka zai ta tafiya uku da uku hudu da hudu har sai an je kitab na biyu to littafin zai canza sai ka ga hadisi na sittin da bakwai struck hadisi na ɗaya shine hadisi na sittin da bakwai a cikin littafin amma a cikin wannan sabon kitab din shine na ɗaya amma nan biyu a biyu two over two shine kawai حديث النبي أسلم بتاعكم كنا شيء النبي أبابه وعن أنس بن مالك قال بدا أنس بن مالك يتي رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نادم وزر الله قرار أمين شر الله استبت عزيزي وهانت صلاة العصر صلى العصر فهلرت فالتمس الناس الوضوء سمت أن سكن مليون الولاء فلم يجدوا سيرة سابودا فأتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بوضوء فأتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بوضوء في أكذوب من ذل الله يرأى الولاء فوضع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك الإناء يده ثم جعل يقوم حنيش أتكن ونن قرية بأسك هوريا وأمر الناس أن يتوضأوا به في أمرتني تاني في أولهم الولاء منه yi alwala minhu ai su rinka ɗiba suna yin alwala kama a ce ƙoƙo ne ko mafaki mai girma ruwan da aka kawo ɗan kaɗan ne sai ga Allah ya ƙona ya ƙarshe don haka sai ka zo ka aje buta ka a gefe kana ji kana ganin ruwan kaɗan ne amma kika ga da ɗiba ba ruwanka kana ɗiba ruwan yana recovery yana mayarwa yana ɗiba yana fitowa yana ɗiba haka shine minhu kowa zai ɗiba daga wannan ruwa ana zai ce fara aikin ma a yanzu min tahti asabi'i sai na dai ruwa yana ɓuɓɓugowa min tahti a sabi'i a ƙarƙashin yatsun shi to a ƙarƙashin yatsu za mu je mu ji shin ya sa haka ne ruwan yana ɓullowa ta nan tsakankani ko ta ƙarƙashi ko kuwa ta cikin ƙumba za mu zo a tattauna wannan insha Allah yace hatta ta yadda wa hasse da jama'a suka yi alwala min inda akhirihim har zuwa na ƙarshen su muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi sai malam subhi sai gaba kewaye da biro ja yake sahihin wannan hadisi sahihi ne wa muttafaqun ala misli ma'anahu har yau bukhari da muslim sun haɗu akan ruwaito hadisin da yake ma'anar su ɗaya da wannan min hadisi jabir ibn abdullahi a cikin hadisin jabir ibn abdullahi shi ma wannan din sahihin sai malam subhi yake sahihin waɗanda suke rike da nufkan nailal autar ba irin tamu da ba ba za su rinka ganin irin waɗannan abubuwan da muke cewa su da iya ce ba to jama'a yanzu dai kun ji yadda ainihin wannan hadisin yake ko matanin shi kenan to ga bayani akan shi malam shaukani sai yace lafzin hadisi jabir lafazin hadisin jabir wanda yake kun ga malam mai minta ya kawo hadisin anas cikakke ko amma hadisin jabir ya kawo shi a sai ka ce yayi ishara zuwa gare shi yayi ishara zuwa gare shi domin cewa haka kuma akwai wani hadisin daga jabir wanda yake dauke da ma'anar shi kaga bai kawo shi ba amma sai nuni zuwa gare shi to shi ne a ka'idar sharhi sai shauka ne ce bari ya buɗe maka ka ji hadisin na'am fa'idar shi shi ne tabbatar da matsayin hadisin domin akwai hadisin da yake muttafaqun alaihi ne kuma hadisin hasan ne ko kuma hasanun sahihin ne wannan matsalar ta cewa bayan bukhari ya rawaito hadisi kuma kai ka zo ka ce sahihin shi shakka ce kake yi ko shakka ce kake saka wa mutane kai ce ka hukunta hadisin sai ka ce a'a wannan ɗabi'ar dama malaman hadisi suna yin ta tuntuni don haka albani ya fara yin ta a waɗannan zamanin yau kamar shekara hamsin da ta wuce a cikin tahrijin da yawa sharhin aqidatu tahawiyya ta ibnu abdul izz al-hanafi sai abu rudda sai je ta rubuce-rubuce yana surutu cewa ai albani ya zo yana shakka game da ingantawar da bukari da musulun suka yi don haka in albani ya kawo sai kuma ainihin ya ce sahihun sai albani ya ce a'a ba shakka ba ce ta kawo dama malamai suna yin haka don bayyana cikakken matsayin shi misali wani ya yi na ɗaya a jarabawa na'am wannan magana ta isar amma sai ka zo ka sa abin da ya samu shi ne ya samu 89% shi ne ya bashi na ɗaya shin wannan maganar da ka kawo kana son ka nuna wa jama'a bai ci 100% da ne ai dama ba su yanci 100% ake zama na ɗaya ba to ana nan sai samir almajirin albani ya zo ya maimaita wannan irin ɗabi'ar a cikin takarijin bulugul mara shi ma sai suka sake taso mai cewa me yasa bayan bukhari da muslim sun kawo hadisi kuma zai zo ce sahihi sai da samir ya ci kusan shafi 18 a muqaddimar bulugul maram din nan shi yana bada ansa na haka ku je ku karanta ta da ya gama bada ansa sai ya ce to dan ka san cewa wannan ɗabi'a ba yanzu muka fara ta ba sai koma baya wajen shekara dubu ɗaya zuwa ɗari takwas zuwa ɗari bakwai yana ta ɗibo malamai malam wani ma gashi ya kawo hadisai cikin bukhari da muslim wajen tahrif ya zo yana cewa sahihun sahihun ibn al-malik yana yin wannan ɗabi'a a cikin wannan littafin wato kokarin bayyana matsayin shi ne kai ba shakka ba ce Allah ya taimaka to ba sai ce lafzin hadisin jabir lafzin ainihin hadisin jabir menene lafzin hadisin jabir din yace ya ba'a yadahu sallallahu alaihi wa sallama fil rikwa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya sanya hannun shi a cikin kwano ko kuma a cikin ƙaryar فجعل الماء يسير بين أصابعه sai ruwan ya rinka tuttuɓewa kamar yadda ya shi ne kamar yadda za ka ga saura kamar abin nan sa'ir wato kamar yadda ruwan famfo in ka sa shi a ciye yana fitowa zai dabbabbabbab yake haka na bai ya yana ainihin dubbugowa yana dubbugowa haka baina asabihi ya tsakankanin yatsun shi ka amsalil uyun kamar yadda idanuwar ruwa suke bulbulowa a cikin rijiya ko a kogi فشربنا مك شاوة وضعنا مك الولاء قلت مين رواية حديثي دقشي وانا جابر سينيتي كم كنتم قلنا يعني قال سينيتي لو كنا مئة ألف لك فانا كودا من كيمو دبو قريدا وانا يروها إشيني قال أما دي سينيتي بمكي دبو قريدا كنا خمس عشرة مئة مو دبو دون شابيرني amma ko da mun kai mu dubu ɗari eh eh mu dubu eh hamsa ashara mi'a ko eh dubu da ɗari biyar mu dubu da ɗari biyar ne hamsa ashara mi'a eh wato ɗari ɗari so nawa so goma sha biyar shi ne nawa dubu ɗaya da ɗari biyar mu dubu ɗaya da ɗari biyar ne amma kaga jabir saboda yana da yaƙini da manzo Allah ne yake cewa ko da mun kai mu dubu ɗari zai ishe mu wato ya fahimci mai tambayar na yana son ce to amma har ku nawa ne wannan ruwan zai ishe mu shi ne ya fara sarari ne in dai wannan karamar manzo Allah ce ko mun kai mu dubu ɗari zai ishe mu amma mu dubu ɗaya da ɗari biyar ne shi ke ne kaunuhu wahanat da yake wahanat din nan ko wahanat alwawu lil hal wannan wawun ɗin wawun hal ne ai a wannan halin sai sallah ta halarta shi ne bi taqdiru qad shi ne qad hanatu salatu haqiqa sallah ta halarta a lokacin kauli bi al yadu'u idan da yake al yadu'u bi fathi al wawi ayi wa ya fasaha shi ne yake ai al ma'u alladhi yatawadda'u bi ruwan da ake alwala da shi shine ake kira al yadu'u al yadu'u kuma ita al wala to anan za mu gane jama'a sai an zo karatu na gaba insha Allah ta'ala muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sa albarka abubuwan da muka karanta. Na'am wa alaikum salam. Na'am. Na'am. Shi ne hanya ɗaya ce za a bi a yi ta hakikinta ita ce na faɗa da su. Hanyar da za a bi a yi ta hakikinta ita ce hanyar da za a bi a yi ta hakikin waccan. Da haka in mun zo karatu na gaba kawai zan zo muku da amsa ta ne cikin sauƙi insha Allah. Wa alaikum salam. Na'am. duk sanda ka ji shaukani ya ce kala bin al-mulakkin anan yana daukowa daga al-badr al-munir ne to amma na son ku haɗa waɗannan maganganun da maganganun baya shaukani ya kukan zai wannan aiki amma babu littattafai amma ka je yin babu littattafan da yake da su amma kuma yana cewa ba littattafai to da mutum ne yake da ba Allah ya taimaka alaihi wasallam na'am to suna sawa ne shi ne bayan sawa kai suna sawa inna ran shi ne bayan sawa domin abu ne ɗayan abu biyu ne aka ce duk biyun halal ne ko ka sa wando ko ka rinka ɗaura gani to shi zai ke ɗaura gani yanzu haka a madina akwai malamin da